yake mun bayani akan wannan littafin sai ce a ai kwalle malam guzuranka dole ka je ka sai littafin haka muka je aziziya har maktabar da muka je mu aka ita kawo ya ce ba ita yake so shine kaga yanzu malam alkurawi yake tambaya na ita ba na manta a wannan shekarar shine ce mai ce malam ko kana rikodin ɗin karatukanka na ce ina ana zuwa dai ana yi haka ce ce baka da kyamara ce ba da ita ce ai ko ta kyamara mai kyau sony irin dunkulalliyar kyamarar nan shine mutum na farko da ya fara sa ni na sai kyamara da kuɗi na shi ma aikin hajji muka je na sai ta yace ai ni da rediyo ta da kyamara ta komai na wani yace an zo karatu ma ni shi albani yadda yake sai ya tsaya ya seta ta da kansa kaset ɗinsa sai ya danna da kansa in ta fara sai ya zauna yawanci karatun da ake yada wallahi da kansa ya dauka iya da tsari albani kuma da tawadu ni dai Allah haɗa da shi gaskiya mun yi karatun a kamul jana'iz mun sauke shi na je zariya zan wuce haka da wasu dalibai ma ana jin da sun manta ko su kofa kuna abin ko kun iya tuna ko mun taba da zuwa mai makai mai ziyara sai ce malam wallahi karatun da yake daukan hankali na yake burge ni karatun ka na kamul jana'iz yace kullun sai na ji shi daga zariya ya turo ya bada yace ai masa nade masa bidiyon wannan yace zan yi TV Albani TV yace karatunka shi zan fara sa wallahi ɗalibansa sun sani yanzu wannan malami malami mai da'awa ya gaya wa ɗan uwansa ko wani abokinsa ko wani makamancin wannan ai ba ƙaramin ikhlasi ba ne to shi yasa Allah ya musu albarka da ƙafansa muka je muka zazzagaya ya kai ni wuraren da ya saya ce gaba ɗaya nan saya mai da su jami'a yake su ce wallahi university zan yi ya ce kuma sai na gidan rediyo kuma sai na yi tv haka alhamdulillah ɗaliban sun cika mai Allah ji kansa Allah masa rahama inda abin ya zama tarihi la ilaha illallah Allah ya mana afuwa su malam abdulhab hafizahullah sun karanta da mala albani sheikh jafar ya karanta da shi ya zauna a nan ya yi karatu dr ahmad kan daman ubanmu ne kaka ne wannan shi kuma barin gaya muku bil munasaba dr ahmad mutum ne mai kirki mai kyauta yana da ka'idoji in ka san shi kuma baya daukar reni mu kuma alhamdulillah ɗalibansa ne mun bi shi gaskiya daidai gwargwado mun masa da takalmi bai zai rike ba wallahi littafin an gama karatu aka za mu bi shi dariya shi abdullahi ya shiga zo ne zo ka shigo muka je da shi gidansa a ɗorayi wata rana ya kawo wani hadisi haka a karatu sai na ce sai na ce haka sai na na ƙasa-ƙasa sai na ce malam hadisin nan ko ya inganta ya yi dariya ya yi dariya ya ce na san me kake nufi so kake ka ce min albaniya za a fashi ko ya faɗa ko a lokacin malam wallahi Allah ya sani a lokacin tsabar harkar hadisi wato silsila da'ifa din nan muke bi mu ta karance ta da wasu dalibai haka anan lokacin malam Jafar Allah ya masa rahama muka ce sai mun karance duk da'ifan hadisai da albani ya kawo a cikin silsilatul ahadisu da'ifa to da duk hadisin da inda ka je ka dauko shi ka kawo shi to zamu ai zamu tuna cewa wannan ai da'ifi ne ya ce albani ya za a fashi amma wani ya ce sahi ne wani ya ce sahi ne suna gaba da albani wani ya ce kafin wani kafin albani ya zo wani ya ce kaza ne to shine wata ran ne gidansa sai kira ni sai shigar da ni maktabarsa sai ce da komo wancan littafi na dauko silsilatul ahadisu da'ifa ne malam ta yi baki kiran gaba daya du ya karance ta ya mata ta'aliki da rubutun fensir da biro sai ya ce buɗe na buɗe sai ya duba nan ya rubuta lokacin da ya karanta shi ya duba ya ce shekara nawa na ga shekarun sai ce an haife ka lokacin sai na ce wallahi malam ba haife ne mahaifiyata ma ina jin tana yarinya watakila ya yi dariya ya yi dariya ya ce to to kasan yanzu kasan dai na karanta sisila da ifa ko kasan ba irin karatunku na gadon kai na mata ba ko to shine zaka jin yana karatu yana cewa in kuna buƙatar zafi ku je gadon kaya ba wai zagi yake ba abin ne yake wannan ne mene raha ne yake ni yake nufi yana muna lokacin muna zafi wallahi malam zafi dan galallan wando da abubuwa sosai wallahi tallahi da ke ga to shi ta sassake mu abubuwa wallahi da na duba malam wallahi ba haife ni ba yace shi ilimi idan an zo ana ba shi hakki ne yace ina sane da maganganun Sheikh Albani din baran faɗa ba sai in ce wani ya inganta shi don ku sani ba Albani kadai yake inganta hadisi ko ya raunana shi ba a lokacin ya bani tarihin Albani ya ce albani yana zuwa madina shi dr ahmad ya ce shi da ƙyar yake zama da ƙyar yake daga shi in zai miƙe wallahi kuma a madina akwai maktabar hamad al-ansari babban malamin su ne malamin hadisi ne a madina tana bayan jami'ar madina mun taɓa kaiwa ziyara a cikin rami ma aka yi maktaba dr ahmad shine gaba ɗaya ko mai maktaban bai san maktaban irin dr ahmad ba shine abul maktaba ko malamin in yazo ana neman littafi sai ce Ahmad Ahmad sai zo kuma ladabi ne da shi ga malamansa fiye da yadda kake tsammani wallahi sai ya zo laraba nan ba wanda bai san shi ba malam ainihin kitab kaza na littafi shi zai je ɗauko ya kaɗa littafi ya ce 'ya'yan amadul ansari ba san labirarin ba irin shi Allahu akbar Allahu akbar wallahi muna bakin ciki muka ji waɗannan mutanen sun rasu wallahi ga ka'ida a wurinsa ga ibada kafin ka samu malami mai ibada irin Dr. Ahmad wallahi zaka dade wallahi iya sanin mu da shi duk magariba isha'i yana masallaci a biyu ke har yau idan ka je akwai amudi irin wannan inda wancan yake zama na ɗaya na biyu anan yake zama da an yi magariba kawai shi baya wani darasi tsakanin magariba da isha'i sai dai ɗalibai ko manyan malamai suna da matsala a fatawa kuma karatunsa na bukari sati guda yake na muraja sai tafsirin ramadan zama yake yi ba a zuwa a mai surutu kawai zikiri yake goshinsa baki kirin haka nan kafar da ta amur nan ɗinnan ta yi kanta ga tawadu wallahi yan uwana ɗalibai ina gaya muku duk wanda yake son Allah ya masa albarka yayi kokari ya mutunta malamansa kuma ya koyi da su kuma ya haƙuri da su kuma ya zama mutumin kirki kaga girman mutumin nan Allah ya mun mun san rayuwar shi ka kauna wallahi malam ya sha bugo mota daga BUK yana cikin BUK nan old side ina ina nan cikin gadon kai malam da daki na anan gadon kai anan ciki ina da daki na tun kafin na yi aure Sheikh Malam Aminu Daurawa ya sha zuwa da keke mu hau keke daga nan gadon kai fa yana da wani wani keken Saphonix da wani girin din keke in mun gama karatu anan da su Malam Jafar su Malam Abdulhab in hau bayan keken mu tafi daki na an dafa mana shinkafa da wake anan cikin gadon kai fa aka yi to nan ya zo wata rana ya zo ya ga gero ya ga shinkafa ya ga kaza ya ce wannan fa na ce wallahi dakta amal ne kamun ina gida wata rana an yi ruwa da safe kawai sai na ji titit sai na fito sai na ga dakta ce zo ka ɗauki wannan na buɗe shinkafa abinan taliya gero da wayewa ya ce shiga da shi ya san a lokacin ina dafa abinci ba da mata lokacin ba a gina nan gadon kaya ba nan 92 ne aka yi nan to kafin wannan lokacin to bayan an yi gadon kayan ma to yana zuwa shi ba da kansa ba zai ɗauko taimako ya kawo ba wai fi malami ya ce je karɓa ba a shi zai ɗauko ya kawo maka wallahi na muke na rinɗe muku da Allah malam daura ya zo wata rana muna karatu haka ɗaki na dafa mana shinkafa malam aliyu zo da Allah zo san tarihi ba a manta shi kaga Allah mai iko sai ya kawo shi ga wannan duniya insha Allah sai dai bai da lafiya ko bai je ba rediyon sana gaban mal Jafar wannan kuma wannan karatun da nake muku magana da mal Jafar yayi a nan masallacin ina musu bayanin karatun asuba na asabar ladi wanda ake rikoda ake dauka na musu magana lokacin da Sheikh Albanin Zari yake zuwa karatu nan katina tafsiri ma yana zuwa da rediyonsa kuma yake zuwa albani ka luba karatun yadda albarka idan ya zo ba zai zo da rediyonsa ne ba wai ya sai kaset ba a rediyonsa zai sa ya dauka na dakta aman ma da rediyonsa yake zuwa wallahi kaga ka kare ni wannan kuma duk kaset na malin jafar da za a buga shi a yada shi wannan shi yake zan ce ma yanzu duk duniya ba wanda yake da karatun malam jafar a kasar irin wannan duk duniya bawan Allah ya ce malam zan tattaro maka kasassukan malam jafar saboda rayuwa zan baka su ka je ka san yadda za ka yi da su ko? insha Allah za mu aikata su za mu naɗe su mu mai da su na zamani a ɗora su a abin nan yanzu duka waɗannan abubuwan malam sun mutu ba sa nan gaba ɗaya wannan kun da cijo nan duk inda malam jafar zai je wa'azi a ƙasar nan yana nan nijar ne ina ne shi kuma ka'ida malam jafar in zai je karatu idan wannan mutumin bai zo ba baya karatun haka ne idan bai ga rediyon malam ali ba zai ce ina rediyon malam ali malam jafar yana da ka'ida ya ce ya zan zo ne karatu ba ɗauka ba kamar ya san ba zai daɗe ba wallahi mu almajirai ne mun sani da an zo an ce malam ali mai rikodin bai zo ba sai a tambaye wallahi tafsirin ba zai yi shi ba ko a kamal jana'iz din ba zai yi shi ba shi ya sani dan haka mun san kawai malam zai karatu yau to malam ali ya zo kuma in an ga malam ali bai zo ba to malam jafar baya gari kawai kuma in bauchi zai ji in maiduguri zai ji in waye ko ba su tafi a mota ɗaya ba to lalle malam ali sai ya yi gaba ya tafi da kasar ɗinsa ya je ɗauka haka yake da ƙa'idoji da komai malam jafar na sani malam ali kai ka sani a shaida a hanya wannan da cijin yake sawa in zai tafi asabar ladi ko wani abu mu yake sawa mu je mu ta jira malam ali ce ku jira kar malam ya mun faɗa ba a gama bugawa ba a ta bugawa a ta bugawa wallahi malam da kudinsa yake saya kaset ya sa abu dinsa idan mun je duk gurin soja ko wani dan sanda ko wani abu sai malam ya ce miƙa musu da ya ga kai musulmi ne sai ya ɗauki kaset ɗaya biyu sai baka shi ya yaɗa karatunsa da yawa a ƙasar nan ba mi malam ka je wani karatu kamar ba a yi shi ba wani yanzu duk abin da yi ne wannan alherin da kuke cikinsa duk shirinsa ne shi yasa ake so malami ya zama mai ikhlasi da haƙuri kar ka damu da yanzu wai yanzu sai na samu na an yi da ni an ce ni ne kaza kai don Allah kawai bayan ka tafi abin da zai je maka a kabarin ka Allah ne barwa kansa sani kawai haka wannan gurin da kuke ganin sa na garin kai wallahi ikhlasi ne gina shi wallahi ikhlasi ne gina shi malam ka san wani mai kuɗi da yake bashi kuɗi ya raba kasar wa yake ba shi yake ba da kuɗinsa ko ko ya taba tura ma wani mai kuɗi ya ce ka biya shi yake biya da kuɗinsa muna musu addu'a Allah ya ji kansu Allah musu rahama Allah ya ba mu ikon koyi da su duk an tafi sai mun samu dama wata ran za mu daɗa ba ku wani tarihi assalamu alaikum shin zai yi wa ƙarya a ai amintacce ne sai kuma a duba shi malamin zai iya wa ya manta sai a ce kwarai dan adam ne mana zai iya manta amma yanzu kawai cewa za a yi ba ka faɗa ka je ka ƙareta hukuncin ɗagutu kenan je ka ƙareta da maliku mai gidanmu da shafi'i almajirinsa mu mako kenan annan ladhi alaihi al'a'immatu salasa ahmad wa malik wa shafi'i wannan hadisin ba abin da isa mai shi wa aksarul mutakallimin da mafi yawa daga cikin wato a mutakallimin suka ce wannan hadisi lafiya lau to magana ta biyu ba wa mana aminhu alkarhi malami ne imamul karhi ya ce sam shi wannan malamin ya saba su ahmad da malik da shafi'i da baga baya ka zo ka gaya musu yi shi ka shi ba zai tuna ba to kar ka sake zuwa ka gaya almajiran ka kai ma cewa wannan malami ya gaya ma in ya faɗa ma yanzu ya janye in ji waye imamu alkarhi me dalilin wannan malami ya ce kiyasan ala shahada suka ce ita shaida shaida ba a karɓan shahadatul far'i ma'a takzibi shahadatul asl ku rike wannan zai taimaka mana kwarai a shari'a menene shahadatul far'i alal asl uba ne ya ba wa ɗansa gida ya shaida wa ɗan cewa ya ba shi gida bayan shekaru sai ɗan ya zo ya da'awar babana ya ba ni gida a ina ni da shi ya gaya mani ya bani gida sai baban ya ce kai gaskiya garba ba zan iya tunawa ba ce baban yanzu ka manta lokacin da kai rashin lafiya ka farka ka dawo na ta zirga-zirgar asibiti ka ce ka bani gidan nan na birgit kai garba gaskiya to a nan ku riƙe ƙa'idar la tuqbalu shahadatul far'i ma'a takdhibil asl ma'a takdhibil shahadatul asl لا تقبل شهادة الفرع مع تكذيب شهادة الأصل ورجعت قائلا alƙalanci in kuna alƙalanci la tuqbalu shahadatul far'i ba a menene far'i reshe ba a karban shaidan reshe ma'a takzibi shahadatul asl alhali asalin ya karyata ya ce ba a karba wannan sun yadda malaman me yasa wane ne far'i waye asali na'am dan shine far'a wane ne kuma asali to la tuqbalu shahadatu al-far'i ma takdhibi shahadatu al-asl shi imam al-karhi sai ce a yanzu ku kun san da wannan la tuqbalu shahadatu al-far'i ma takdhibi al-asl tana nan yaya za a zo malamin da ya ba da hadisin ya ce shi la ya zukur shi ba zai iya tunawa ba kawai za ku zo ku karba kada ku iya ce san ba za a karba ba wa kazalika fi riwaya la tuqbalu ma'a inkari al-asli li riwayatihi anhu kun ji abin da ya faru kenan a ra'ayin al'imam al-karahi duk malamin da ya bada hadisi daga ba aka tunatar da shi ya ce wallahi shi ba zai tuna ba riwaya duk ta rushe har ma ka je ka kara gaba to amma me dalilinsa ya dogara da shahada ne shi a wajensa wannan karahi da riwaya da shahada ɗaya ne hukunsa abin da suke cewa da su kuma sauran malaman riwaya da shahada ba ɗaya ba ne ita riwaya ana iya yin sauƙi ba kamar yadda a cikin shahada ba ga dalilin mutanen farko a wannan adillatul qawl awwal ko suka ce wa laisa bi sahih ai wa ma shine ma'anar laisa bi sahih abinda imam al-karaki ya tafi a kai suka ce ba ingantacce ba ne sam ba za a karba ba ruwayar ba a yadda da ita ba li'annar rawiya adlun jazimin bin riwaya suka ce a'a wanda ya yi riwayan nan adali ne kuma yana da garanti yana da jazama da riwayarsa ya tabbata malamin nan ya koyar da shi adulun jazimin bin riwaya fala nukaddibuhu suka ce ya zamu yi mu kare tashi ma imkani tasdiqi kuma akwai yiwuwar mu gaskata shi tunda bai zo mana da wani abu na ƙarya ba kenan al-aslu fi rawi al-adl as-sidq fima yukhbiru bihi min min riwaya asalin duk wanda ya bamu riwaya in ku kuna da wani dalilin za ku karyata wannan mutumin ina matsayinsa na cewa adali ne ina matsayin yaya kunin za a canza riwayarsa a iya karba babu wani dalili mu ba za mu zo mu rushe riwayar sa ba tunda ba mu da dalilin da ya canja shi daga matsayinsa na adali saboda kawai malamin sa ya ce ya manta suka ce ai in kun lura da maganan ba washe kula yu kadhibuhu malamin mu ba cewa ai ƙarya kake mun ba me malamin yace yace lastu azkuruhu lastu yanzu anta kazzab da lastu azkuruhu abu ne ne wallahi ba zan iya tunawa ba kenan yumkin ya manta ne ko watakila shekaru watakila matsaro ba zai iya canjawa ba ne bai karyata shi wato ku don me za ku karyata shi wanda ibada hadisin ma ba karyata shi ba ku don me za ku karyata shi kamar dai kun sake dawo wannan ra'ayin ko ya ce tun da bai karyata shi ba bai nasa ba karya zuwa gare shi ba to kai da kake saurari don me yasa za ka haramta aiki da wannan hadisi kuma cewa cewa da lastu azkuruhu wannan ikrarun ne bi nafsihi ko ikrarun ne minhu ala nafsihi bin nisyan ya tabbatar wa kansa cewa shi yana mantuwa shiwa khalas malam ka faɗa kuma ka manta wanda ka faɗa mana daidai ne a can bai ta shi ba da bambanci ya dangana da kuma ya tuhumci mai riwaya da ƙarya to kuskuren da 'yan mazhabar karahi suka yi sun ɗauka kamar ya ƙaryata mai riwaya ne ko da ba su ɗauka haka ba amma hukuncinsu yana nuna ya ƙaryata shi to shi kenan fa yumkinu al-jam'u bayna qawlayhima za a iya hada tsakanin maganganun su su biyan dawa da shi almajirin da kuma shi mai malamin ga wata hikima kai kace an gaya maka kai kuma kace ba za ka iya tunawa ba ko bi an yakuna nasiyahu wato zai iya yiwa malamin ya manta ne mala ya ce fa'innan nisiyana galibin alal insan mantuwa ya ce wa ayyu muhaddisin ya hafazu jami'a hadisahu wani malamin hadisi ne duk hadisansa ya haddace su daga wani malami ne wannan hadisai suna da yawa ma'a kasaratiha mazinnatun wato wato mazinnatun nisyan za a iya manta yanzu duk abin da mutum ya faɗa ba zai manta ba da iya ya manta wani abu ba kai ka rubuta wallahi an faɗa sai dai an kawo ma rubutun ka ce to na gode wallahi ko rubuta kai da haka idan dai ya tabbata mai bada mai kawo riwayan amintacce ne ba a tumansa da ƙarya abu na biyu kuma shi malamin bai ce ƙarya kake mini ba to wannan inkaru nisyan ne yayi fa yajibu al'amalu bihi wajibi ne ai aiki da shi jam'an baina ba don a hada ai aiki da maganganunsu guda biyu to bari a tattauna kuma akan maganar imam al-karahi a daɗa maida mai amsa wa shahadatu tufariqu riwaya ai na gaya muku ɗazu shi karahi ya ya makale da shahada da riwaya duk daidai ko shine malamin yake cewa imam al-karahi ka sani cewa muna kiyasu ne ma alfari ya zaka hada abin da ba a hada su da shahada da riwaya ba abu ɗaya bane shahada ta saba wa riwaya ta abubuwa da yawa umurin kasira minha annahu la nasma'u shahadat al-far'i ma al-qudrati ba ma jin shahadar reshi saurari reshi alhali akwai asali misali ma'anar wannan karatun shine la nasma'u shahadatal far'i ma al qudrati alal asli me ma'anarsa ni da zubair na gaya wa zubairu cewa satin da ya wuce an gayyace ni wa'azi jami'ar istiqama ban samu zuwa ba haka na gaya zubai shi yasa kaza kaza kaza kaza kaza sai aka sauta da zance a gaban alkali ko a gaban ga kuma zubairu kaga ga al'asul ga alfara ko yanzu da Allah idan alkali idan ya zo yana so ji tabbacin maganar nan zubairu zai tambaya ko ni eh ni ne za a tambaya don ni ne asu to kula duk lokacin da za ku yi hukunci ko tsakanin yara ko wani abu a ofis ko a kasuwa ko wani abu la nasma'u shahadatal far'i ma al-qudrati ala shahadati al-asli kenan tunda muna da iko mu karbi shaida a wajen asalin to don me za mu je mu ɗauki maganar zubairu mun ce malam kai bayani da kanka me faru eh ai kaza kaza ne a lokacin za a saurari zubairu a'a to idan ababin shaida ne wannan ya kawo labari ni ma ji ne a wajen wane da ba sai ka zo da wanin to wanda ya faɗi abin ma yana nan yanzu za ka je ka ɓata lokaci kana sauraron farra ma a wujudu las ai ba a yi ko tsayi to bari ku ji war riwayatu bi khilafihi to amma ita riwaya fa ba haka take ba yanzu wannan a shaida haka ne amma a riwaya ba haka wani ana iya karɓar riwayatul far'i ma'a wujudul asli wai kuna gane karatun nan a riwaya tukbalu riwayatul far'i ma'a wujudul asli ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine al-asl ba ga Zubair bin al-Awwam ba shine al-far ba ga ibn abbas shi ma alfar ne ibn abbas yaro ne sabai wanda farkon musulunta annabi ya ba da hadisi wata ranar zubairu ya ji ba mamaki ibn abbas lokacin yana yaro bai ji ba ko baya nan annabin yana raye ya halatta ibn abbas ya je wajen zubair bin al'awam ya karɓi hadisi amma yanzu idan a shahada ne ana karɓa to kenan ra'ayin imamul karhi da ya cakuɗa shahada da riwaya cewa abu ɗaya ne ba ɗaya ba ne gashi a gabanku fa inna sahaba kana ba'adhum yarwi an ba'd an samu sahabbai ma'al kudrati ala muraja'ati nabi za su iya zuwa su je wajen annabi amma ba za su je wajen annabi su karba hadisi ba sai su karba wajen wani sahabi sai wani sahabi ya ce ai annabi ya koya mana sai shi sahabin sai ya dauka ya ce dan uwana sahabi ya gaya mini annabi ya koya musu a lokacin da ya gaya mai din annabin yana nan kenan tukbalu رواية الفرع مع وجود الأصل أما في مين في الرواية هنا غاني كالكوليشن نكو طيب wannan yana nuna mana kenan babu damuwa a riwaya a haka walihada kana yalzamuhum qabulu qawli rusulihi wa suwati don haka tunda ana karɓar riwayatul far'i ma a wujudul asli to ya zama wajibi ga sahabbai su karɓi saƙon 'yan aiken annabi da waɗanda suke min ghairi muraja'a ba tare da sai sun daɗa tambayan annabi haka ne ba ko kuma sai amu ba za mu karba a wajen ku ba sai mun je idan ba gane ba yanzu annabi ba ya aika ka ba dan malik da shi da murara ibn rabi da hilal bin umayya wa ala salasati alladhina khulifu da annabi ya faɗa a hadisi ya zo da shi ko alkurani ya zo da shi ba annabi ya aika ya ce a gaya musu eh su rabu da matansu ba ka abu su yi ce to ni fa ban san ma me zai faru ba ana nufin in sake ta ne ko kuma in nisance ta ne sai aka aika sai annabi ce a ba saki ba ne ya nisance ta kuma aka karɓi mai riwayar 'yan aiki kenan in dai a riwaya ne ya juzu kabulu riwayatul far'i ma a wujudul asli amma in aka ba shaida ne ga wanda ya yi abin kudin sai yanzu na tambayan ka kai da shi gaya maka ya yi ko gani kai ya yi Allah sa kun gane ga wani dalilin wa ahlu quba tahawwalu ila al-qiblah bi qawli wahidin min ghairi muraja mutanen quba suna sallar asubahi fa lokacin suna kallon baitul maqdis kuma an canja alƙibla a madina an yi sallar asubahi wani yayi da annabi ya zo ya tarar da su mutanen uba su ba su ma san an canja alƙibla don ba waya ɗaya fa ya ce kai ku juya ku juya ku juya an fa canja alƙibla za su ce a to annabin da yake ba da labari akan canja alƙiblan yana nan bamu sai mun je mun tambaye shi kaga kubila riwayatul farra ma'udude ma'udude as Allah sa kuna ganewa wannan dalili ne da yake nuna mana da riwaya da shahada ba ɗaya bane riwayar bukhari da muslim aka ce fastadaru suka juya gaba ɗaya yanzu masallacin nan a ce nan ba alƙibla ba ne can ne ta zama alƙibla kawai duk sai suka juya ya za a yi liman sai aka tura wani shi ya wuce gaba shi liman kuma ya shiga kawai ba lokacin kana sallah wani ya maka magana a waje ka biyo shi fikiu kenan ko ba ga wani idan wangazin ce da ya gaya maka na gyaran sallah ne sallah bata ɓaci ba in ku ba na gyaran sallah ba ne to ka zo da ƙarancin kushu'i ladan ka ya tafi yanzu a nan ba a karɓi shahadatul far'i ma'audu da asali ba wa abu talha dalili na gaba wa ashabuhu qabilu khabarul wahid abu talha da shi da mutanensa gaba ɗaya suka karɓi riwayar mutum ɗaya fi tahrimil khamri min ghairi muraja lokacin da aka haramta giya ba daga bakin annabi suka ji ba mutum ɗaya ne kawai ya zo ya ba su labari kai an fi haramta giya abu ɗalha ya ɗauka da shi da mutanensa kaga jawazu qabulu riwayat jawazu qabuli riwayatil far'i ma'a wujudil asl da wasina je eh ko annabi ya gaya mana da kansa don haka da ya faɗi haka to da imamul kharki yana da hujja wani dalilin na ƙarshe na alƙaunar awwal wa ƙadrawa rabi'atu bin abdurrahman daga suhail daga babansa an abi hurairta annabi sallallahu alaihi wasallam qad ghaba bil yamin ma shahid annabi yayi hukunci da rantsuwa aka yi rantsuwa kuma aka hada da shaida kaji wannan hadisin annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qada bil yamin ma shahid hadisin ya kare ha summa nasiyahu suhailun shi suhailu fa yanzu ku lura an suhail ya rawaito hadisin ba wala kawai sai ya manta fakana ba'adahu ya kulu da ya manta sai ya dada komawa gurin almajiransa da suka ce ya taba gaya musu wannan hadisin azabil yamini ma shahid din nan sai ya ce haddathani rabi'atu anni yanzu ka duba isnadin hadisin a farko waye malami waye dalibi duba gani rawa rabi'a ibn abdurrahman an suhail ko yanzu rabi'a ne dalibi ai suhail ne malami ko to anan rabi'a dalibi suhail malami a wani hadisin hadisin qada bil yamini ma shahid shi suhail wata rana kawai ya manta hadisin rabi'a ya zo gaya mai ce ai kai ka koya mana a karamakallah sai ya ce to ni ne ba zan tuna ba amma dai ba nan yi ruwaya rabi a gaya min hadisin da ni na koya maka ya ce haddasa ni rabi'atu anni anni kula ku kula anni anni anni na farko anni ya gaya mini cewa ni na taɓa zantar da shi na gaya masa ni ɗin malamin yanzu ina karɓan hadisi cewa amma fa ni ne na koya masa hadisin ya ce fala yunkiruhu ahadu mina tabi'ina babu wani mutum ɗaya cikin tabi'ai da ya inkari ya imam al-kharaki rahimahullahu ta'ala zai ce a'a tabi'ai sun karɓi wannan hadisi gaba ɗaya bil qabul ba inkari ya faɗi hadisi kuma daga baya ce shi ba zai iya tuno wannan hadisin ba babu wani dalilin da za a inkari wannan hadisin kamar yadda jumhurin malamai imamu ahmad abu hanifa imamu shafi'i suka tafi amma imamul karahi ya saba na'am akram kana eh yan ilmul kalam na su ma suna sasu ana sasu a cikin abin nan yanzu muna da littafi guda biyu ne ya saura mana kuma duk da karatu saura mana awa ɗaya ko awa ɗaya ne saura mana ko awa ɗaya da rabi to bari kowane littafin ba shi minti talatin ko bari mu ɗan taka baiti na so mu ci ƙarfin wannan abin wala yau za mu tashi ziyadatu siqa maqbula yawa infiradu siqa to kusa alama ma nasirka kula ko baya nan ma yayi gaba to ga inda muka tsaya nan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk